الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أبواب العيدين أبواب جمع باب كينكو والعيدين مثنى العيد معنى بابك أن ذا أي مزدنو قمنا إيدي كرمر صلى لببان صلى باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد باب ديزو إن da safe mutum zai iya cin abinci ranar karamar sallah kenan kafin ya je masallacin idi amma babban sallah an fi son ya je ya dawo ya fara ci daga abin layyarsa don ba shi da abin layyafa don abu ne mustahabbi ne ake so in ya ga dama zai ci abinci sai tafi ba haramun ya yi ba bai laifi ba ko ko ya yi laifi قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عقبة ابن الأصم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci ranan karamar sallah kafin ya fita zuwa masallacin Idi wa kana idza kana yawmun nahari turanan babban sallah fa lam yat'am hatta yarji'a fa ya'kula min dhabihatihi ba zai ci komai ba har sai ya dawo daga masallaci sai ya fara ci daga abar layyarsa in ka yi haka ka yi daidai ko baka yi haka ban kuma baka yi laifi ba قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه كتنكوتن حكى شما يرويته باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة باب يزون بيان صلى إيدي با أكرا صلى با أتاد إقامة كبر أكيكو والصلاة قبل الخطبة كما صلى إيدي أنا فارين صلى إن أنقما سي أي خطبة أكسن جمعة سي أي خطبة تكون أي صلى كو قال أخبرنا يا علاء قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال اتي سيدنا جابر رضي الله عنه اتي شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد شهدت بمعنى حضرت حضرت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة sai manzo Allah ya fara yin sallah kafin kutuba ba ta da ikama ba ba yi kiran sallah ba ba ta da ikama ba an fahimta qala haddathana muhammad bin yusuf qala haddathani ibnu uyayna qala haddathani ayyub as-sakhtiyani qala sami'tu ata'an yaqulu sami'tu ibn abbas yaqulu ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد yace na shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sallah kafin hutuba ranan sallan idi ko thumma khataba sa'annan yayi hutuba ko faru'iya annahu lam yusmi' an-nisaa fa'atahunna sai ana aka ga cewa hutuban da manzon Allah yayi mata na nesa ba su ji abin da ake faɗa ba kuma abin da suka zo yi kenan su yi sallah su ji addu'a kuma su kari ilimi fazakkar fa'atahunna sai manzon Allah ya ji inda taron mata yake fazakkarahunna ya tunatar da su wa wa'azahunna ya yi musu gargadi wa amarahunna an yatasaddaqna ya umarce su ce ku taron mata ku yawaita ku yi sadaka وبلال قابض بثوبه bilal na bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike rigar shi ya tattaro rigar shi ta inda za a suka sarka shi a jefa a ciki فجعلت المرأة تجيء بالخرس والشيء ثم تلقيه في ثوب بلال sai mace ta zo da alkhursu shine sarkan wuya da kayan ɗan kunne wa ina abubuwa sai ta hada su wannan ta zo ta saka cikin riga wannan ta zo ta saka cikin riga ثم تلقيه في ثوب بلال قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبة في العيد باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها صلى العيد بات da sunnan ga kabli ko bari kafin sallah ko bayan sallah da an zo sallar idi ake farawa ko قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي ابن ثابت قال سمعت سيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ranar idin a karamar sallah shi sallaci rakawoyi guda biyu wallam yusalli qablaha wala ba'daha bi sallar nafila kafin sallah idi ba ko bayan sallar idi turan da aka yi ruwa kuma za a yi sallah a sallan kuma a cikin masallaci za a yi fa in mutum ya shigo zama zai yi ko zai tahiyyatul masjidi zai tahiyyatul masjid a gashi an ce babu nafila kafin sallar idi ko bayan sallar idi saboda shiga masallaci ko to me bambanci tsakanin ƙwariyar masallacin nan da waje da ake sallar idi eh ya waje musalla ne musalla wani wuri ne da banfa eh babu takbir fil idaini babin da yazo na kabbara a cikin idi ranar sallah karama ko babba قال أخبرنا أحمد بن الحجاج أنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبعا معنى صلى العيد ركعة تفرقوا سي أي كبر بقوي وفي الأخرى خمسا ركعة تبيكم أي كبر بقوي وكان بين يبدأ بالصلاة قبل الخطبة يا كسنتي ينا فار صلى نيكا في أي خطبة eh eh a wannan yana fada maka nassin da ya zo in ka je cikin littafin sai ce kaza ma a da kaza au ma a kaza ba ka yake fada ba eh babul qira'ati fil idaini babin da ya zo na karatu a cikin sallan idi me za a karanta raka'a ta farko bayan fatiha raka'a ta biyu bayan fatiha قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبه اسم ربك الأعلى صلى الجمعة وصلى العيد باين فاتحة شاكرة سبح اسم ربك الأعلى ركعة تبيكم باين فاتحة شاكرة هل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا فقرأ بهما وربما اجتمعا أي إيدي بيسكا هدو صل إيدي دا صلى الجمعة sai manzo Allah ya karanta yadda ya karanta da safi haka zai karanta a wajen sallar juma'a mana in idi biyu suka hadu eh sallar idi da juma'a manzon Allah yana sallar juma'a ko baya sallar juma'a yana yi ko baya yi babul khutbati ala rahila babin da ya zo na mutum yana kan abar hawarsa liman yana kan abar hawarsa zai iya yin hutuba qala akhbarana abu nu'aym qala haddathana salama salama ya'ni ibn nubayt qala haddathani abi aw nu'aym ibn abi hind qala hajjtu ma abi wa ammi nayi aikin haji tare da mahaifina da wansa ko kaninsa فقال لي أبي sai mahaifina ya ce mini tara za ka sahibal jamalin al'ahmar allazi ya tubu zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ubana ce kana ganin wannan da ke kan jan rakumi yana kutuba to manzon Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu khurujin nisa'i fil idaini babin da yazo ana son mata su fita su ma su je masallaci wajen sallar idi su halarci addu'an alkhairi su ji wa'azi da kutuba su ma su karu ilimi قال أخبرنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ummi atiya Allah ya kara mata da ta ce amarana bi abi huwa sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu an nukhrija yawmal fitr an nakhruja yawmal fitr aw an nukhrija eto an nukhrija yawmal fitr wa yawman nahari العواتق وذوات الخدور العواتق جمع عاتقة وذوات الخدور كما الخدور جمع خدر العواتق عاتقة كنوكو أنا تي أبدر عاتقة لأنها أتقت نفسها عن الخدمة mana tana karama za a sa ta komai a lokacin da ta zama budurwa ba kowane aiki ake saka ta ba an ajiye ta ne ana shirya ta nan a zo a aure ta a tafi da ita ba za a wahal da ita ba ba za a dora ba komai ake sa ta ta yi ba ana kiyaye ta ne a kare mutuncinta a kare rayuwarta har wani ya zo ya dauke ta ya tafi to wanda ya zo ya dauke ta kuma yadda ya ga ana yi a gidan an mutunta ta ai mata shi ma haka zai ci gaba yana yi an fahimta ba inda aka ce a kyale mace ta je ta neman makanta komai duk wannan hayaniyar da ake ciki na lalacewar rayuwa sababin shi kenan sababin shi kenan mace za ta zo wai yarta tana da ko aljani tana so rukuya ko tana bukatar kaza ina mijin ina ubanta ba ruwan shi bai damu ba sai ita yariyar za ta ji ta nema ko uwarta za su je su nema ta duk ba mata bane ba ina namijin ina uba ina uban yariyar bai damu ba ba ruwan shi to me zai hana fitina ta yadu a cikin rayuwa babu abin da zai hana an fahimta العواتق كده جمع عاتقة وذوات الخدور الخدور جمع خدر وهو بيت يبنى على الجمل المرأة تتستر في هذا البيت هذا محل المرأة لأن, لأن المرأة أمورها كلها مبنية على الستر على حد قوله ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيت الغبيت الخدر تقول وقد مال الغبيت بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن جناك المحلل فمثلك هبلا قد تركت ومرضع فألهيتها أنزي تمائم مه- م- م- م- أمضي تمائم إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشك وشق عندنا لم يحول أفاطم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت السرمي فأجملي وإن تك قد ساءتك مني خليقة فصلي ثيابك من ثيابي فصلي ثيابي من ثيابك تنصلي تو يتي الخدر كنا ويوم دخلت الخدر الواو وهو اذكر أي واذكر يوم دخلت الخدر خدر أنيزة الخدر الثاني أتف بيان أو بدل بالمطابقة خدر أنيزة هذه هي الخدور وهذا محل المرأة فوق الجمل لأن المرأة أمورها كلها مبنية على الستر مفهوم؟ ثلاث أمور شرعها الستر والتستر المال والمرأة والعورة متى ما أخرج هذه الأمور فسدت الدنيا فسد الدنيا فأما الحيض to amma mata masu haila fa aka ce duk a cire su su tafi masallaci fa innahunna ya'tazilna as-saffa wa yashhadna al-khaira wa da'awatul muslimina mata masu haila sai su nisaci sahun inda ake sallah amma suna tsaye ko suna zaune suna jin addu'an da ake yi kuma da wa'azin da ake yi duk ya shafe su qala qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah ka ce duk waɗanda al'awatik a ce buduri da buduri da manyar ko a fitar da su su je masallaci to da rigar da za ta safa yaya za ta yi fa in lam yakun li ihdahunna aljilbabu qala tulbisha ukhtaha min jilbabiha tulbisha yar uwarta kan wacce koyarta sai ta ba ta rigarta ta sa ta yi lullube ta je idi ta zo ko aro ko kyauta ai magana ta kare kenan ko الحث باب الحث على الصدقة يوم العيد باب ديزونا أنا قدعتاوا أي صدقة رانا عيد قال أخبرنا يا بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إتي ناحل صلى ترى من الله صلى الله عليه وسلم رانا صلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما زو الله يفارى صلى كافي الخطبة ثم قام متوكئا على بلال كما زو الله تشهد وركب بلال حتى أتى النساء har aka zo ɓangaren mata inda taron mata yake fawa'azahunna wa zakkarahunna manzo Allah sai ya musu gargadi ya musu wa'azi kuma ya tunatar da su wa amarahunna bi taqwallahi ya umurce su yace su ji tsoron Allah qala yace tasaddaqna ku yi sadaka yafi da mata tasaddaqna nunu nunu niswa ko ku yi sadaka ku yawaita sadaka fa zakara shay'an min amri jahannama ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya kawo ya fadi wasu abubuwa sai fadi wani abu da ya danganci wutan jahannama fa qamat kamar yace kuna ku ne ku fi yawa a cikin wutan jahannama sai nan aka boye aka ce fa zakara shay'an min amri jahannama ma huwa hadha al-amr qala fa inna kunna aktharu ahli an-nar fa qamat imra'atun min safilati an-nisa'i safa'ul khaddayn sai wata mace sai wata mata sahabiya ta tashi ba ta cikin manya-manyan sahabbai tana da bakin kundukuki kundukukin ta nan waɗannan guda biyu sun kone ma'ana alaman mai kenan alaman girma da tsufa kenan ko faqalat sai ta ce lima ya rasulullah me yasa muka zamo mafi yawan abin nan mata suka fi yawa cikin wuta qala sai manzo Allah ce li anna kunna sai manzo Allah ya faɗa ta tambaya limaza sai manzo Allah ya ce li'anna kunna tafshina shaka'a shakata wal la'ana saboda ku kuna da gajiyawan hakuri kuna da yawan koke da faɗa kaza kaza kaza kaza kuma da la'anta la'anta wa takfurna al'ashira sannan kuna butulce ma mazajenku faja'alna ya'khudna min huliyihinna wa aqratihinna manzo Allah na fadar haka sai wannan ta ballo dan yan kunninta ta jefa cikin rigan bulali wanda ta abin wuyanta wannan duka aka saka cikin abin nan sadaka cikin rigan bulali wa khawati mihinna da zobukan zoban su yatrahanahu fi thawb bilalin yatasaddaqna bihi suna jefa suna suna sadaka da shi ta yaushe ake zuga mata su yi haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba da sadaka manzon Allah na cin sadaka ne alibaitin alibaitin suna cin sadaka ne bilal zai dauki sadaka ne duran da duk mai ka samu limami mai ikhlasi wanda zai karbi sadaka ne a je a gyara al'amarin musulmai yake karfin hali ke ma ki bayar amma ki saka liman ya je ba matarsa gobe ta saka ta zo ku hadu masallaci ba za a ji daɗi ba ko sai an samu limamai masu karfin hali masu gudun duniya abinda duk suka fada za ka ai aiki da shi قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن عدي عن عدي بن ثابت عن سيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا باب إذا اجتمع عيدان في يوم إذا اجتمع عيدان في يوم إن إيدي بيو سكا هدو أتكي رانا تايا معنى صلى إيدي كو كرمال صلى كو ببان صلى كما يداتي رانا الجمعة تو يا يا زائي ها قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان ابن المغيرة عن إياس ابن أبي رملة قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم نهل معاوية بن أبي سفيان ينا تنبين زيد بن الأرقم يتي أشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم كاتب حلرت تارد من الله صلى الله عليه وسلم إيدي بيسك هدو أرانا ايه sallar idi da kuma sallar juma'a kala na'am yace eh kala fa kaifa sana'a to ya manzo Allah da yi da aka hadu sallar idi da kuma sallar juma'a kala sai yace salla al-ida manzo Allah ya sallar idi da al'umma da ke tare da shi thumma rakhasa fil juma'ati thumma rakhasa fil juma'ati sa'annan yayi sassauci a cikin juma'a fassara kenan da Hausa kenan ko فقال من شاء أن يصلي فليصلي رخص إن بنتي من شاء أن يصلي فليصلي دو wanda yake son yayi sallah to yayi sallah قبل ذلك كله لا بد وأن نفرق بين تقديس النص وتقديس معنى النص النص من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مقدس ولكن فهم المعنى ياتي مني ومنك ومن اي شيء لا يس لا يستحق نفس التقديس مفهوم تقديس النص وتقديس فهم النص nassi da ya zo daga Allah da manzonsa za a kaddasa za a girmama za a mutunta za a ba yadda za a yi shi wannan amma fahimtar wannan nassin ya kai shi ma yana da wannan darajar da nassin ke da ba shi da wannan daraja saboda me saboda fahimta ta kai ka fahimci haka abu ɗaya nassi ne daga wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza to wannan abin aka ce sai manzo Allah ya ya rukusa yace man sa'a amai man sha'a an yusalliya falyusalli ba haka ya faɗa ba wanda ke son yayi sallah falyusalli to ina ma'ana wannan maganar shi ne malamai kowa ya fahimci abin da yake fahimta game da annas min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqaddas amma amma fahimu malan nas laysa min nabi sallallahu alaihi wasallam nassi daga manzo Allah ne amma fahimtar nassi ba daga manzo Allah bane ba fa fahimtar ka ce ko fahimtar wani ko fahimtar wani ko fahimtar wani ba za a kaddasa shi a bashi darajar da za a ba abin da ya fito wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an fahimta to sai mas'aloli suka tashi da hayaniya da cene na ce da menene ma'ana in aka hadu ranan idi kuma ya hadu da ranan sallah me aka ta faɗa ba ra'ayi haka ko sai aka yi yaya wani suka ce me juma'a ta fadi kasancewan cewa juma'a ta fadi din nan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko fahimtar ka ce fahimtar ka ce fahimtar sa ce fahimtar ta ce amma abin da manzo Allah ya fada mun sha al yusalli fal yusalli ba shikenan ba to wani suka ce ai babu sallar juma'a babu sallar azhar ma tunda ai sallar idi ba haka bane ba ba ya haka ba ba ku taba ji ba ba ku taba ji ba ai da zaran ai sallan idi ba sallan juma'a ba sallan azhar manzon Allah ya sassauci ya ce kowa ya tafi ma'ana alfarqu aqwa min asli kenan sallan idi nafila ce yaya za a yi ta dauke sallan juma'a ko sallan azhar in ta ɗauke sallar juma'a ya za a yi ta ɗauke sallar la'asar saboda sallar azahar sallar azahar saboda sallar juma'a ya stalzimu a sake dawowa sai aka ce ai musu sassauci to ai musu sassaucin dawowa sallar juma'a in suka je za su sallar azahar ko ba za su sallar ba قوله ثم رخص في الجمعة sa'annan yayi sassauci a cikin juma'a ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha wa li hadith al-bab shahid min hadith abi hurayra inda abi daud bi isnad hasan marfu'an kad ijtama'a fi yawmikum hadha عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون wanda yake so to ba zai sallan juma'a ba amma mu za mu yi sallan juma'a ba zai sallan juma'a ba ya hana sallan azhar eh wa kaza lahu min ash-shawahidi ma sayati an as-sahabati wat-tabi'ina fa huwa hasanun biha وقد أول بعضهم ترخيص ترخيصه صلى الله عليه وسلم بأنه خاص لمن هو خارج المدينة لا من لا لمن بداخله wayan suka ce ai wannan sassaucin da aka yi wayanda suke wajen gari ne ba wayanda ke cikin gari za su yi zuwa su sallar juma'a tare da manzon Allah ba an fahimta wa qad taqaddama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u bi sabbihi wal ghashiya wa annahu rubbama ijtama'a fi yawmin faqara bihima ma'ana ya tabbata in suka hadu manzon Allah yana sallar juma'a kenan ya yi sallar idi ya kuma yi sallar juma'a a kan haka wanne ne ya fi kenan وقد احتج من قال بالرخصة إذا اجتمع عيدان بما رواه ابن خزيمة في في صحيحه من حديث وهب وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على أهد ابن الزبير an taba samun haka ya faru lokacin Abdullahi bin Zubair qala fa akhara al-khuruja sai jinkirta fitowa bai fito ai sallar idi kan farkon lokaci ba sai aka jinkirta har ya kusa sallar juma'a kenan ko hatta ta'ala an-nahar thumma kharaja fa khataba sannan fito ya khutuba fa atala al-khutbata ya tsawaita khutuba thumma nazara fa salla rak'atayn sannan ya sauka raka'a biyu sallar idi ke na ya ko sallar juma'a eh sallar juma'a ya ko sallar idi an fahimta? an fahimci fikewun kenan ko bai fito farko an yi ba sai bigbar har lokaci ya kai lokacin juma'a ta yi sannan sai fito yana fitowa sai mai ya fara kutuba sa'an ne sallar juma'a in idi ne ko me ake farawa sannan kutuba eh ya tsawaita kutuba har lokaci walam yusalli lin-nas al-jum'a kaji kuma wai bai yi ma mutane sallar juma'a ba fa'aba zalika alaihi nasun min bani umayya ibn abd shams abd shams sai ma mutane suka ta mita dan me zai mana haka dan me zai haka dan me zai haka daya fa zikira zalika libna abbas sai aka fada ma abdullahi dan abbas ga abin da ya faru فقال أصاب السنة يتي ياي دي دي أفهمت ابن عباس فذكروا ذلك لابن الزبير سياق فرم عبد الله بن زبير ابن ديفاو فقال سيتي رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على أهده عيدان صنع كذا يتي ناسني سيدنا عمر إن أكسادو إيدي بيوسن هدو يندفو غنائي إن هكيكي هل فهمت؟ قال ابن المنذر ابن المنذر يفعل عيشي اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد فقالت طائفة تجزئ إهداهما عن الأخرى تجزئ إهداهما عن الأخرى ما معنى تجزئ إهداهما عن الأخرى ɗaya ta ɗauke ma ɗaya idi ta ɗauke juma'a juma'a ta ɗauke idi kowanne aka yi ɗaya ta ɗauke ma ɗaya ga a nuna wanda ta ɗauke ma kenan ko akan haka abinda Abdullahi dan Izbar yayi mai gine Juma'a yayi ke kazalika qala Ata'un qala in istama'a yawmul jum'ati wa yawm fitrin fi yawmin wahidin falyajma'ahuma wayan sun hadu ya hada su bi ya sallaci daya falyajma'ahuma sai ya hada su bi ya sallah daya فليصلي ركعتين حتى يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر فليصلي ركعتين كو قال ابن جريج ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر aka ce yabla da zubar kuma ga abin da ya yi da ya sallar idi kuma bai sallah ba kuma har sai sallar la'asar wa qala ibn jurayj akhbarani abu zubair fi jam' ibn zubair bainahuma yawm al-jum'i yawm jum'a bayna yawm jama'a bainahuma qala sami'na dhalika anna ibn abbas qala asaba idani ijtaba fi yawmin wahidin qala yace وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في أهله فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء إن اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما فليصلي ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر أنا فهمت؟ أه؟ ثم أخبرني عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير وقال ابن الزبير عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا shi ibn zubair hada su yayi mai da su daya shi sallah daya in yayi kutuba ne kafin yi sallah mai ke ne juma'a idi abin da ne kafin mai ke ne idi ke ne an fahimta فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر قال يتي فأما الفقهاء فلم يقولوا بذلك أما من يمن يما لمن فكه بس فدهك بس كربي ونما غنابا وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ حتى بلغنا أن الإيدين كان إذا اجتمع كذلك سليا واحدة yace su su yi azhar su har suka samu labari kuma in sun ka hadu shi ayi tashi kenan wa zakara zalika an muhammad wa zikira zalika an muhammad bin ali ibn al-husayn akhbarahum annahuma kana yujma'ani idha ijtama'a قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال سمينا ذلك أن ابن عباس قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأهوس قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال اجتمع إيدان في أهل علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا yujzi'u anka ahaduhuma duk wanda kai ya wadatar kenan ko qala wa fihi qawlun thani yace akwai magana ta biyu wa huwa ar-rukhsatu fil azani liman kana kharijan an al-misri yace ar-rukhsa da manzon Allah yayi ai sassauci ne kada ai kiran sallah a ce hayya ala sala wanda ya riga ya fita cikin gari suka je kauyen su unguwansu ba sai sun dawo ba kenan su yi sallan su a unguwansu في الرجوع إلى أهليهم ولا يؤودون الجمعة أنا فهمت فأما الجمعة ذا أجمع كان من يما لمن فكه فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال صلى الجمعة باب أبن زي سا أسلوان تدي تقوى أسرية دئتا لأنها صلاة غير صلاة العيد ai sallar juma'a zaman kanta take ba sallar idi ba ce wa inna ma yajibu idza zalat ash-shamsu ai sallar juma'a na wajatin na wajaba ne in rana ta gushi sallar idi kuma ba sai ya kai wannan lokacin ba saboda lokacin su daban-daban ne yadullu ala zalika qaulullahi jalla sana'uhu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi ya ce ba abin da zai hana zuwa yin wannan sallah wa ghairu ja'izin isqatu ma yajibu ba'da zawali shams min fard al-jum'ati bi tatawwu'in yatatawwa'uhu al-mar'u fi awwal an-nahari ali salati al-eid yace ba hankali ba ya halatta ba mutum ya bar sallar da ba ta farin kufarlan juwa sai rana ta kau sai azhar ta yi ya batta saboda sallar nafila wancan farilla ce ya batta saboda sallar nafilin da yi ta kafin lokacin wannan qala abu bakrin abu bakrin yace thabitun an usman bin affan ya tabbata daga sayyidina usman dan affan annahu qala fi yawmi eid shi ya fada yace ranan eid kadijtama lakum fi yawmikum eidani yace tabbas wannan ranar idi biyu sun haɗu faman ahabba min ahalil aliya an yantazira aljum'ata falyantazirha wa man ahabba an yarji'a falyarji faqad azintu lahu wanda ke so ya zauna a yi sallan juma'a da shi ya zauna wanda kuma ke so ya je unguwar su can ya zashi zashi menene dan kaba ko giza ko mai to ya je an bashi izini to tunda an bashi izini ba sai ya dawo sallan juma'a ba kenan daga cin za su in in akwai masallatan juma'a za su yi sallar juma'a su in ba masallatan juma'a sai guda ɗaya kamar yadda cikin madina sai su yi azhar kenan waru ya nahu zalika an umar bin abdul aziz akhbarana shafi'i imamu shafi'i yace qala akhbarana malik yace imamu malik ya bani babari an ibn shihab an abi ubayd mawla bin azhar qala شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء يتي ناهل تصلى إيدي ترى سيدنا عثمان بن عفان سيزو فصلى ثم انصرف شي صلى إيدي سألنا يكاما يجويا فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يتي تبس إيدي بيسن هدمك أتكن وانا رانا تاكو فمن أحب من أهل العالية أهل العالية وين بسكي أوالي مدينة سما مدينة كده سما نقول سما كده an yanzura juma'ata falyantazirha wanda zai iya jira a yi sallar juma'a da shi ya zauna a yi sallar juma'a da shi wa man ahabba an yarji'a falyarji faqad azintu lahu wanda kuma ke so ya kuma wajen iyalansa ya je na bashi izini an fahimta wa qala ash-shafi'i misla wa qala la yajuzu hadha li ahadin min ahli misra an yad'u an yajtaq an yujammi'u illa min uzrin ya ce baya halatta abadan mutane su daina sallar juma'a sai dai da uzuri wa qala nu'man fil idaini yajtami'ani fi yawmin wahidin yashhaduhuma jami'an al-awwal sunna wal akhir farida wayan suka hadu sai ka halarce su duka sallar idi sunna ce sallar juma'a farilla ce wala yatruk wahidin minhuma قال أبو بكر كرشم مغنر kenan. أجمع أهل العلم ما لم يدسن إجماع على وجوب صلاة الجمعة سوى صلى الجمعة واجبات ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس يا تبتكم أنا كما الله صلى الله عليه وسلم صلوا لي فرلي غدا بيرني وصلاة العيد ليس من الخمس صلى العيد باشي تكين صلوا لي غدا بيرني ma'ana in baka yi ba baka da laifi kenan wa idza dalla alkitabu was-sunna wal-ittifaq ala wujubi salati al-jum'ati wa dallat al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala anna salata al-eid tatawwu'un lam yajuz tarku fardin bi tatawwu'in baya halatta a bar sallan farilla saboda sallan tatawwu'i shikenan قال أبو عاصم فإذا ثبت بهذا عدم سقوط الجمعة بالعيد فعدم سقوط الظهر به لمن لم يهدرها من أباب أولى yace in ya zama na sallar juma'a bata sauka ba bata saraya ba to sallar azhar ma ita ce ta fi cancanta da ace ba bata saraya ba akan su sai su sallar azhar kenan wa qad zahaba jama'atu ila anna jum'ata wa qad adh-dhuhr yasqutan bil idi wa hadha al-qawl shadh bi marra waɗanda suka tafi kan cewa sallan juma'a za ta faɗi za a barta saboda sallan idi ya ce wannan magana ne shazun bi marra matukan shuzuz ne abinda ake ce ma shuzuz mukhalafatu sika man huwa awsaqu minhu saboda an ce shurutu sihhatul hadis al-ittisalu sanad al-qaza al-adala wa adamu shuzuz matukan an samu an samu shuzuzi ba za a dauki shuzuzi ba sai a dauki abin da yake shine abin da manyan malamai suka fada ko jama'a an fahimta to zuwa nan me muka fahimta game da sallar juma'a in ranar idi ta dace da ranar sallar ranar sallar juma'a me zai me yake wajibi ai ai idi a kuma yi juma'a saboda nafila ba za ta ɗauki farilla ba an fahimta shi yasa aka fara yi muku shimfida nassi daban fahimtar nassi daban nassi daga Allah yake ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu magana za a girmama nassi za a mutunta nassi babu magana a cikin wannan amma na fahimci kaza ka fahimci kaza ya fahimci kaza ta fahimci kaza ba shi da darajar nassi bai isa samu darajar nassin ba an fahimta wayannan matsaloli ne da an riga an gama su amma da sun zo sun faru sai mutane su ɗauko su kamar sabon abu a imama yanayi a rikita ma mutane lissafi mana sai a rikita ma mutane lissafi ko wayannan matsaloli an karanta su shekaru ashirin da nawa sallan yana sita shawwal da sallan menene arafa ranar da azumin arafa da ranar kaza da sili kaza da duk an yi su an tattauna su an gama da su cikin buhari da muslim da wayne ba wanda ya dimama yanayi kowa kuma ya fahimta to duk sa'an da wani je yana ta fama yana ta isu ya samu wata matsala to ya tsinta kenan sai ya haɗe sai ya kulla baki rigar shi sai ya zo ya tada ya tada rigima ya tada rigima to me amfani tada rigima yanzu abin da ake bukata shi ne a ilmantar da mutane su fahimta ta da rigima da sun haka shi ne in kana son a san ka sai ka taho da maganar da ta saba da na mutane to yanzu yanzu sai ga an yada balle yanzu ga shi youtube ga facebook ga yanzu sai a yada ka duniya to abin da kai kake bukata kenan baka ji tsoron Allah ba a cikin karantarwanka ko ilmantarwanka ba matukan baka ji tsoron Allah ba a cikin abin da kake yi wallahi daukakan da kake nema din Allah ba zai baka Allah ba zai baka ba za ka yi hayaniyar ka dai haka gama ba abin da za ka samu daukaka to me amfanin wannan ba shi da amfani an fahimta shi yasa tsoron Allah za a ji a wajen ilmantar da mutane wannan duk da muka karanto duk wanda ya je ba zai samu lokaci ya karanta su filla-filla haka ba sai ya dauki maganan farko haka ai an ce kaza an ce kaza shikenan sai ya je buga bam sai mutane su rikice a ce kaza da kaza ka fito kai ma mutane bayani ga abin da aka faɗa ka bayyana ma mutane bambanci tsakanin nassi da fahimtar nassi nassi daga manzon Allah yake fahimta kuma kai fahimtar ka ce wa ya ce ma fahimtar ka ba za ta yi kuskure ba wa ya ce maka an fahimta yanzu za a daina hayaniya ko sai mai sai babu ruju'i ko babu ruju'i min al-musalla min ghairi at-tariq alladhi kharaja minhu wai in ka fita zaka idi in zaka dawo sai ka bi wata hanya daban haka manzo Allah ba haka manzo Allah ke ba to shi yanzu abinda ake so masu zuwa idi in kun tafi kun za ku dawo ku dauki wata hanya imamu shafi yace a'a limamin shi ne zai je inda ya je sai canza wata hanya amma sauran jama'a in sun je daga hanya suka koma daga hanyar babu laifi an fahimta in ba ga tarin jama'a hanyar mata gagare su ka ce su kuma canza wata hanya ya ce abinda ake so shine ne limami shine hanyar da ya biya tafi shi canza wata hanyar ya koma gida amma ammatun nasi su koma ta inda suka fito babu komai me yafi wannan kyau da dadin magana aka ga ya sauwaka ma mutane eh قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع من طريق آخر منذ الله يفتجي إيدي زي داو سي تشنز حنيا ba shi kenan ba ba shi ne limami ba shi ne shi ne eh limamin limamai to wannan magana ta imamu shafi ba karamar magana ba ce babban magana ce yanzu rayuwa ta kai inda ana neman ma mutane sauki ne ya ɗauko motarsa ko babursa da ƙyar yanzu yana gama ga hanyar da zai bi ya fi mafi sauki suka ce ya je ya nemi wata hanyar ya koma wancan hanyar kuma an samu gosu an samu cinkoso ba daman a wuce lafiya kuma ka ce ya bi wurin a'a ya koma ta hanyar da ya fi mashi sauki eh duk abin da aka ba manzo Allah zabi sai zabi aisarhuma ma lam yakun isma alaysa kadhalik allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم